alhamdulillah yan wa masu albarka yau sha shidda ga watan biyu safar hijirar annabi muhammad alaihi salatu wassalam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai zama na biyu a cikin littafin kitabu tauhid na babban malami almujaddid shekul islam muhammad bin abdul wahab allah ya kara malin rahama allah ya ji kansa ya rabbal alamin da dukkanin malaman sunna da sun ka rigaye mu ya karantar da mu ayoyi da hadisai wanda ke nuna muhimmancin tauhidi inda za mu tashi kai tsaye mala ya ce fihi masail saboda tsarin littafin kitabu tauhid yana buɗe ma mutum ƙwaƙwalwa in mala ya kawo al'adilla hadis da aya sai ya kawo masail wanda ke sa ka gane wagga aya dan me an ka kawo ta anan shine masa'id da malai ke kawo ƙarshen kowane babi in ya ce waga koha tana nuna mun girman tauhidi sai ka aya da hadisi ƙarshe ce akwai matsaloli cikin wannan babi sai ya kawo su na ya ce fihi masa'il akwai matsaloli cikin kitabu tauhid zama na farko matsala ta farko idan mun lura da karatun alhikmatu fi khalqil jinni wal hikmar cikin halittar aljani da mutum menene hikmar wa zai iya gaya mana hikimar halittar mutum da aljani hikimar ayat kaza hikimar hikimar bauta ma Allah khalas ne Allah yake bukata gare mu al-ibada kawai mu bauta ita ce hikimar kenan kowa ya tambayi kansa ina ga bautan Allah da shine maqsudin halitta ta ko ku ban nan ga bauta ma Allah ko na damu da kasuwanci kawai fulusuwa mutum na mutu ya bar su kuma sau da dama kuɗin nan da muke hauka a bayansu annabi ya ce masu yawan dukiyar nan humul akallu na yau malfiyama su ne masu karamci a cikin aljanna illa man fa'ala hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza yace wa kalilun ma sai wanda in ya samu ya bada ne ya bada ne yace ba su da yawa ba mu bauta ma Allah mu samu kana'a to hikima ta harko eh ma'ana hikima a cikin matsala ta harko Allah ya halicci aljanda mutum ne dan ibada asaniya al'ibada ta hiya tauhid me kike ibada yace ibada ita ce kadai ta Allah ba a kiran ibada da sunan bauta sai in mutum ya kadai ta Allah kenan ba a ce masalla sallah sai an yi tauhidi cikin sallah mene tauhidi cikin sallah yin sallah dan Allah da yin sallah bisa koyarwar annabi Muhammad alaihi salatu wassalam kenan al-ibadata hiya tauhid ibada ita ce kadai ta Allah li'anna al-khusuma saboda jayayya da ta kasance tsakanin annaba da al'ummomi fihi a cikin tauhidi annaba ba su samu matsala ba sai lokacin da sun kace Allah kadai za a bauta ma waɗansu an kashe su saboda sun ce Allah kadai ake bauta ma shi ɗai ya cancanta da bauta to don shi ake ce ma ibada a tauhid asalisa matsala ta uku malai ce anna mallam ya ati bihi bihi domir yana kuma tauhid anna mallam ya ati bi tauhid duk wanda bai zo da ta Allah cikin ibadarsa ba to lam ya abudillah bai bauta ma Allah ba kamar mutum ne yana sallah ka bari mu yi sallah ga mu je mu mutu diyan mu sai kumya a ce baban su bai sallah bai tauhidi ba yawa haka suke kauye da birni wani ce ai sallah ga wallahi yau yanzu muna hikai mu sai mu sai mu diyan shi baban ku bai sallah bai mu tai tare da mutane bai san ahkamu sala ba ruwan shi wani bai san farillolin sallah ba wala mustahabbai wala sunnoni shi ba ruwan shi amma ba wani mai shago wanda zaka shiga shagon shi kace nawa ne wanga fanko yana da shi a cikin kai in ma ya mace bari in doko takardar nan riba yake nema ko haɗuwa to amma lahira kun ga haɗuwa kullum muke ya mutum zai ibada da bai san abin da yake ba ya annabi yayi alwallah wallahi ban san shekara hamsin shekara arba'in kana son annabi a baki amma ba sani matasa ga munan zuwayar futbalar kowa da wanda yake so ko hatta hiyar su muna neman kwaikwayo wani yadda ma yake hidda majina inda mun samu muna hidda majinan mu haka nan irin tuhar da yake sa irin kaza da kaza da kaza to ina mun zo Allah alaihi salatu wasa kenan duk wanda bai zo da tauhidi ba bai bauta ma Allah ba fa fihi ma'ana qauli ta'ala a cikin sa akwai ma'anar fadan Allah wala antum abidun ba ku kasance masu bauta ma ma abudu abunda nake bauta ma tunda ba ku bauta ma Allah ni ma ba zan bauta ma gumakanku ba lakum dinukum waliyadin الرابعة الحكمة في إرسال الرسل حكمة cikin aikowar annabawa dan me Allah ya aiko annaba aha tambaya ce dan na dan isar da sako shikenan hikimar kenan masha Allah barakallahu fi dan gan mutane su samu hujja akan Allah Allah ya ce ba zan azabtar ba sai na aiko mun zanni dan ga wani ya zo ce Allah ban ban sani ba wallahi ban taba jin wa'azi don za mu je wuri Allah mu ce ba mu ji ba babu tunda annabawa sun isar kuma sun bar gadon sun bar magadan su sune malumai al ulama warasatul anbiya al khamis anna risala ammat kull umma wannan manzanci kuma ya shiga cikin kowace al'umma ba wata al'umma face Allah ya turo manzo a cikinta wa ila adin wa ila samuda wa ila wa ila wa ila wa ila duka an aiko musu ba wani al'umma face mun zo ya shuɗe a ciki as-sabita anna dinal anbiya wahid addinin annabawa abu ɗaya ne kira ɗaya ne babu bambanci ani ibudullah ku bauta ma Allah shi kadai wajtanibu tagu duk annaba shekara goma annabi yayi a makka ba a hada tauhidi da komi ba ba a san kowa yi sallah dan su san girman Allah an ta karantar da su la ilaha illallah ma'anarta da abun da yake menene la ilaha illa ta kumsa shekara goma sannan an ka fara sabkar da sallah kun ga dan shi sallar sahabbai da samu akwai bambanci sai da sun ka koshi da tauhidi sai an ce musu Allah yake ayi sallah in ka ga yadda sahabi yake tsayuwa cikin sallah da yadda muke tsayuwa ba ɗaya mu babu kaikaita jiki sai cikin sallah wani su bai hamma sai ya fara sallah saboda bai san gidan waye zo ba a gaban waye ke ba sahabbai kuma sun samu wannan ana ce musu hayya alal jihad wanda ya mutu a hilin daga ba azaba ba kaza dan aljanna ne annabi na cikin wa'azin dan sun san Allah shekara goma sai su warce annabi wa'azi ya isa mun fara jin kamshin aljanna kawai mu shiga to wanda bai san girma Allah ce kai rudu ne yake yana son mu mutu mu je ne a so sahabbai sun samu tauhidi in dai Allah ya ce to sahabi shiri yake in manzon Allah ya yi magana ta tare to mu ko muna ja'in ja saboda watakila da yawa ban ma san Allah ba ballantana mu girmama shi yadda ya kamata a girmama shi السابعة المسألة الكبيرة مسألة ما يجرم مالك أن عبادة الله بوتن الله لا تحصل بايا ساموا إلا بالكفر بالطاغوت sai lokacin da bawa ya kafirce ma duk wani abun da ake bauta ma koma bayan Allah tagut shine duk abun da ake bauta ma wanda ba Allah ba mutum ne icce ne daci ne runwa ce ana yi mata irin abun da ake ma Allah to ya san tagut kamar zobba da waɗansu suke sawa zobe ana sa shi ne saboda annabi ya sa zobe na azurfa kawai ado ne bai da wani muhimmanci a cikin kariyar cikin ɗan adam la ƙarfi ne umar dan khattab hajarul aswad in mutum na tawafi a wani bacin duci da ake ce ma hajarul aswad yana cikin sunnar manzo Allah yuqabbilu yakan sumbanci wannan duci kaga dan koyi da manzo Allah ana haka wanda bai samu kawai shafa wanda bai samu yayi ishara saboda cunkoso lokacin da Umar ya zo haji dan tauhidin sahabbai ya zo wurin duci ya sumbance sa yace ana a'arifu annaka hajar la tadurru wa la tanfa laula ra'aytu rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka duci yake ma magana yace wallahi na san kai duci ne gakka je ka rudu wai dan an sumbance ka duci ne yadda duwatsu suke ba dan na ga annabi yayi haka da ba zan yi ba a shekarar da Umar yana khalifa Amirul Mu'minin ya aika tawaga a Ta'ifa an yi wa'azi akan tauhidi a bauta kowa in ba Allah ba to suna da al'ada ruwan su baya gudana baya bunƙasa sai an ba da rai kowace shekara budurwa kyakkyawa ake fidda ma aljani ko ƙauyukan Nijar da yawa har yanzu akwai irin waɗannan al'adu. To, an hidda budurwa ita ta yi sa'a, ranar kawai ake jira kawai a bada ta shi ke an yi wa'azi ya shiga sun ce to wallahi akwai matsala a mu kaza kaza ruwan nan bai bunƙasa in ba an yi kaza ba kwamanda ya ce to kawai risala an fitar da mutane sun fi kai sako wurin amirul mumini umar ya karanta risala ya ah shi ko umar ya fara da bismillah rahmaran shi ba wai mutane ya mai noma amsa ba ruwa ya yi ma bayani ya ce amma ba'ad in ka san ruwa ne na Allah ba kai kanka ba to ka ci gaba da gudana ka bunƙasa in kuma kai ka yi kanka ba musu an ka kama kwamanda ya karan ya ce mu je isa saƙo ne na ruwa kaga wanda bai rufa ruwa zai yi magana ya san Allah mana ana saka wannan risala cikin ruwa malar ruwa na ta bubbugowa suna bunƙasa shi ke na kala budurwa ta huta shi ke nan mai ce ƙauyen mu kowane shekara in ba an bada mutum biyu ne ba wallahi sai an yi mutuwa da ya kuce babu bada ya kashe kowa haka ne al'adu ga sunan malar ƙauyuka ahli sunna Allah ya ji kansu waɗanda sun karu sun shiga ƙauye malam ƙauyuka masu bin doguwa wani ƙauye masu kasa kowa na alfahari da gadon iyaye wani ya ci maita wani hira ma yake ba shi da ke hira ba a sihiri ne yake ma idanu mutu zai kuka kama shi ne ke hira saboda yana aiki da shaidannu rum mai bautan shaidan in ya mutu dan kuta ne ba a neman taimako wurin su ana neman taimako ne a wurin Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in khalas don abin da wani bai iyawa gakka neme shi a wurinsa ka nema wurin Allah in kana iya ma gakka nemi komi ko abin da wani ke iya ka tsaya ga Allah to wani sahabi ya ce mu annabi insha Allah sai na mutu ban ƙara roƙon wani roƙo abin da ma ya halatta mi komin ruwa yace shi bai ƙara yi gakka ɗauki wannan dan imanin ka bai da girma sahabin waɗanda sun ka rayu tare da shi sun ce wallahi ya cika alƙawari kuna tahiya bulalar shi ta doki za ta faɗowa bai ce ku mi komi sai ya sabu ko ya ɗauki bulalar wata ran gashi ya faɗa cikin rami har zai ɗaga murya ya tuna alƙawalin da ya ma annabi ya yi shuru kuma an hiddo shi cikin rami waye hiddo shi Allah imani ne wani abu mutum bai iya kai ta neman imani kai ta tattari imani kai ta cida shi in ya girma to za ka samu waɗansu abubuwa da wani bai da shi imani hawa hawa ne Allah ya kara mun imanin mu kenan addinin annabawa abu ɗaya ne mala yace ibada ba ta kasantuwa sai an kafirce ma dukkan wani abun da ake bauta koma bayan Allah fa fi ma'ana qawlihi faman yakfur bit taghut cikin sa akwai ma'anar fadan Allah duk wanda ya kafirce ma taghut asamina anna taghut in an ce taghut amun fi kulli ma ubida min dunillah yana shiga cikin duk abun da ake bauta ma koma bayan Allah ibo wurin neman sarauta ibo wurin neman garat ibo wurin neman bak ibo wurin neman malam mutane sai ka gansu ashe ba su imani da Allah ba wanda an ce za a canza ministerori to shi bai da zama bai da kwana ya je wurin boka ne a taimaka mai ga a hidda shi kujerar duniya shi bokan bai son ya zan minista ne yanzu kun taɓa gani wanda bai son daɗi yana so amma bai samu ne ba kai ka zo ka nemi abunda wurin wanda bai mallaka ba aihuwa sai an je wurin boka arme sai an je wurin boka wani bai arme sai an duba mai wace irin mata a dibi kawarta in hora hora kawace ko baka kawace wai akwai mata da ka arme su ka talauci karya ne lokaci ne talauci da samu da rishi da samu da rishin lahiya da lahiya da mutuwa duk hannun Allah yake shekarar talauci akwai ta shekarar samu kuma akwai ta cikin tarihin annabi akwai shekarar damuwa amul husun annabi da kansa ba shekara malar cikin damuwa annabi ya tsallake shekara me ake so ba in ka shiga damuwa hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa akwai lokacin da shagon ka sam sam ba mai tsaye duk abun da ka sayo hasara za ka yi akwai lokacin da kuma walla abun da ma ba a so in ka sayo riba za ka samu rayuwar mumini haka take amma wanda ba mumini ko tuntuɓe ya yi sai ya ga ana baye da shi ne in ya yi muharki ya ce su ne mun san su ya yi ta habanci ya haukace in ya ga mutta ta yi bayan gari kusan shagon shi ya ce an turo ta shi mutta ce ita ba ta mata ba subhanallah in ya ga bakin kare ya ce gashi nan ku ba ku gani su ne suna biye da mu duk inda mun ka shiga Allah ya ba mu tauhidi dan adam duk abun da rayuwarka ka san kaddara ce kana iya tuntube ko so goma cikin ini haka Allah ya kaddara ba kowa bai shehe ka ba kuma in ma an yi sihirin to akwai ayoyi waɗanda suke warware sihiri cikin Qur'ani ba sai an je wurin boka ba haramun ne a bata sihiri da sihiri haramun ne shirka ne kafirci ne mala yace الثامنة أن التعبد عام في كل ما عبد من دون الله التاسع عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات جرما شأن آيوي بدا أكو ما سكم شده حكم شه حكم شه في سورة الأنعام شكل سورة الأنعام عند السلفي أو المقباتا صحبي كنا وفيها عشر مسائل أشكن وأن مسألة ولي أقوي مسألة قومة أولها مسألة تهورك النهي عن الشرك هني جمد الشركة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء آيوي ودن دسكي كمشده كمشه كمشي تكين سورة الإسراء وفيها ثمانية عشر مسألة أقوي مسألة قوم شاتك تكي بدأها الله بقوله ألا يبود ودن آيوي فدنس لا تجعل مع الله إلها آخر قد كحدا ألا دوانينسا idan ka bauta ma Allah ka hada shi da wani to fa taquda tabbat zaka zamna a cikin jahannama mazmum kana abun zargi duk wanda ya shiga cikin kunci dole a zarge sa madhuran ma'ana mahzulan wanda ake yarbar da shi wanda ake nesa da shi daga rahamar Allah wa khatamaha bi qawlihi Allah madaukakin sarki ya rufe waɗannan ayoyi da faɗansa wala taj'al ma Allah ilahan akhar gadda ka hada Allah da wani idan kayi a ce yace zama mutum zai cikin wuta nan kum fatulqa fi jahannam za a jefar da kai cikin jahannama maluman kana abun zargi madhuran wanda an ka nisantar da shi daga rahamar Allah wa nabahana Allah subhanahu Allah ya fadakar da mu ala izam sha'ani hadhihi masail bisa girman sha'anin waɗannan ayoyi bi qawlihi zalika mimma auha ilaika waɗannan ayoyi suna cikin abun da ubangijin ka yi wahayi zuwa gare ka min hikma na hikma al-hadiya ashara ayatu suratul nisa aya da ke cikin suratul nisa allati tusamma ayatul huquqil ashra wanda maluman tafsiri ke kira aya mai kumshe da haƙƙoci guda goma بدأها الله بقوله تعالى الله يا فار ودنن حقوقي da wa'abudullah haƙƙin da yafi kowane haƙƙi shine haƙƙin Allah wa'abudullah wala tushriku bi shay'a الثاني عشر التنبيه على وصية رسول الله فذكر وأكن وصية من الله عند موتي أو الرسول يعني حديث اللي يبقى معاذ كتن هيررسا ليد معاذ الله يكارى مسير ده الثانية عشرة معرفة حق الله علينا سن حق الله أكم الرابع عشرة معرفة حق العباد عليه سن حق باي أكن الله إذا أدوا حقه إذن سن باير ده حق الله حق الله أكم مشيني مكتئ تاشد بوتا ko ka yi shekara goma baka da rashin lahiya ga aiwa saboda in an yi ofital lahiya ba ta samu ba dama ba likita ke ba da lahiya ba Allah ce ba da mu mun yi mun kasa likita su ce to gaskiya ba mu da magani wannan cuta to Allah na da magani to mun sallame ku ka je wurin maluman sunna waɗanda sun karanci ilaj arruka su yi bacin gwargwadon su su ma sai Allah ya so ne kai hattara a ce sai an kai shi ƙauye ce ba zuwa ka dage akan tauhidi duk wanda ya mutu akan tauhidi dan aljanna to amma da yawa in jarraba ta zo za mu gane da yawa ba mu da tauhidi sai mu yi taraki annabawa dukan su tarihin su na cike da jarrabawa wani an rasa shi da sai da ya tsufa kun san kowane magidanci yana buƙatar zurriya waɗansu annaba kuma an jarrabe su da makiya waɗansu annaba an jarrabe su da rashin lahiya waɗansu annaba ga sunan malam 'yan adawa 'yan wane ne amma kullum sukan mai da lamarin su ga Allah subhanahu wataala Allah ya jarrabe su ne dan ya nuna mun ashe jarrabawa da yake ma mutum ba dan bai son ka ne ba ya rasa ya hana ma aiki ba dan kai mai laifi ne ba ka san mu tunanin mu da ka talauce Allah bai son ka ne wani ma ya ce to ni ban san laifin da nayi ma Allah ba wallahi duk yan wallahi ina ta ni bari ma zan yi rikin tauhidi ne wani azagin Allah yake wallahi akwai zagin Allah ne haka ce baka san ni kai ma Allah ba wai Allah mi mun kai ma wannan kuskure ci gaba da rayuwa Allah ya ce أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب kuna tsammani kawai ku shiga aljanna dan kuna tsakkuwa masallaci mu bar ku haka Allah ya ce wallahi abun da ya samu na farko bai same ku ba kamar mun ce ma Allah to me ya samu na farko ya ce girgiza mun girgiza su mun jarrabe su sai kana cikin jin daɗi sai a janye jin daɗi a yi mako fir ka fara tamna talauci to har ka ga ko tana yiwa malam wirdi nake fa baka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min shirkai na yi kai da shuru da wallahi a baka hasbi Allah ka ce kai ba ta yi sai ka fara mu'amala da bokaye to bari in je wata unguwa dan munafikai sun yawa unguwanmu mu la ni dai lamari na duk ya taɓarɓare a diba min to da ka shiga nan shi kenan ka faɗa baka ci jarraba idza ahabba Allahu abdahu ibtalahu in Allah na son bawa jarraba shi annabi ayyub matar ta ce ba ka roƙon Allah ya ba ka lahiya ya ce ina jin kumya in ce Allah ya bani lahiya ba shekara nawa na yi da lahiya shekara tara kawai ina jin kunya in ce ma Allah ya bani ya hankuri sai da cutar ta kai ga halshe bai iya zikiri yace to Allah abun yayi nisa ban san in rabu da ambatonka anni masaniya durru wa anta arhamur rahim yana kira kuma Allah yake mun karba an ka bashi lafiya sai da Allah yake inna wajadnahu sabiran tabbat mun tarda bawa mu mai tsananin hankuri ni'mal abdu ma dalla da irin wanga bawa innahu awwab walla akwai wanda ya zo wurin boka kenan ana kashe bakin maraki a darme a ratewa an hidda shi bindir kwance jini na tararowa rai na hida an yi hasara shi kenan hasara lahira ba ta karewa duniya kankana saboda neman ta an yi hasara gobe gobe ba ta karewa gidanmu gobe ne ba duk abun da ka gani nan malam irin abun da Allah ya tanada mu mumine aljanna malam subhanallah mu bata lahira saboda duniya in ma ba arman ne duniya ka hankura ka ce Allah kaddara ta ce haka ban arme ba zan je gurin kowane boka ba sai aje ma matan aljanna da su da waɗanga wahi in ma lahiya ce in dai wurin bokan za a samu lahiya ka ce ma dangi to in mutu ba zan je wurin boka ba ta wurin kunne gare sai ka mutu haka eh in mutu rike dai tauhidi matasa da yawa suna mutuwa da kalmatu shahada a ustaz saboda sun samu sunna sun samu tauhidi polisai da jami'an tsaron mu ku ji tsoron Allah shige shige ba shi ke ba mutum gara da bawa kawai kama gaskiya kama gaskiya gaskai aiki da waɗannan gabba masu zane zane na shedan zobe bai ba da protection Allah ce kare bawa ka nemi hisnul muslim fi tadal bayan sallar su bai karanta ko kana da gaggawa bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samil ali mai mai taso uku ba wani mutum da ya isa ya cutar da kai wannan ido shikenan baka je wurin boka ba kawai kai tsaye kai sadu da Allah ya Allah ga bawanka ba abun mai iya cutarwa a cikin sammai da kasai tare da sunanka a kira sunan Allah kuma wani aljani ya cutar da mutum to sanin girman Allah ce ba mutum shauki da yin askar da dogaro ga Allah Allah ya kare mu daga shirka kenan الخامسة عشر أن هذه المسألة وأن مسألة نحق الله أكن باي ده حق باي أكن الله لا يعرفها أكثر الصحابة يوم تم صحابي بستان إتبا سبب معاذ باي جيبا سيكثر رسوا السادس عشر جواز كتمان العلم ما ليشي أشياء هل تقوي إلمي للمصلحة سبب دوت مصلحة ba kowane ilimi ake gayi ba jama'a ba kowane abun da ka yi karatu za ka zo ka gayi ba wani karatu fa sai da rura ne bari in baku misali sahabbai bayan rasuwar manzo Allah tun yana rayuwa gai irin fitintinu saboda munafikai suna nan cikin sahabbai sun ɓoye kansu da sunan su sahabbai ne munafikai kafirai kuma suna sallah Umar yace baka bari mu kashe su annabi ya ce a yahudu za su ce annabi ya fara kashe yan uwansu su ba su san ba yan uwan mu ne ba to bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai fitina wadda waka'at baina sahaba yin magana a kanta cikin usul ahli sunna wal jama'a kuskure sai wani sahabi wata ran su da wani sun yi hada haram sai min babu darura ana karantar da manyan malumai karatu ne ya biyo a kansa shi ma saboda darura kan ajin kunci ka gai wani kuskuren sahabi a gaggauci a huce sahabu mun karanta shine yan shi'a kullum suna kokarin shiga bibi ai sahabi kaza yayi kaza su wani farko sun yi Allah yake na yarda da ku to wanda an ce an gawarta mai ne ne kuma ga zo ce ya taba kaza shi Allah da an kai mai ce ya yahe mu to akwai abun da ba dole ne mutum akwai masail kamar a ce ina baban annabi ce ina a'a malam ka bauta ma Allah ka shiga sha'aninka kaji abun da ke kanka shine ka so manzon Allah ka so ahalinsa ina baban wane yake ban shahe ka ba mun gane ko irin waɗannan gad wani ɗalibi yake ni na karanta hadisi ai tsayin sai na gaye shi a'a ba komi ake gayi ba Ali dan Abi Talib yace ku karantar da mutane abun da hankalin su ke dokawa in ba son kuke su zagi Allah da manzansa ba kaga wa'azin birni da na kauye ba dai ne ba abun da dan birni ke iya kwasa na kauye bai iyawa mun gane ko to ma da birni kana ya shigo takalmi wani wace kai mun karanta wannan cikin masallaci amma ba ya kan shigo min da takalmi masallaci ka raye sunna a ɗakin ka ko cikin ɗaki ana nafila ka sa takalmi kai sallah cikin ɗaki dan kayi koyi da manzo Allah ko da so ɗaya cikin rayuwarka mun gane dan ba dole ne ba yanzu wanda ya mutu bai taba sallah da takalmi ana tambaye shi a tambaye shi to wanda ya karanta shi yau sai na shigo masallacin nan ko sharar shi ake mai share ce duk shigo sai na shigo ai annabi yayi kaga Allah ta'ala ya arzuta mu da yi dan Allah da kuma hikma الثالث عشر استهباب بشارة المسلم بما يسر أنا صن أي مسلمي بشارة دا أبون دا كي فرن تامي مسلم شيني دو أبون دا كي فرن تامي دان قوان كري أنا صن ما دام با كرياني بك فرن تامي ري ya halatta mu'az ya ce ba zan yi ma mutane bishara ba annabi hatta nina ashra alkhawf min ittikali ala sa'ati rahmatillah ana gudun gan mutum ya karkata ya dogara da cewa ai Allah gafur rahim ne to bari mu yi ta abun daga baya za mu tuba ba a san mumini ya yi rayu haka mumini ana sai rayu ne baina baina baina alkhawf war raja komi ibadar ka ji tsoron narkon azabar Allah ko ni zunubinka ka yi kwaɗayin rahamar Allah haka ake so ka rayu ka yarda da kanka a mu mun san kawai da mun mutu mun tafi abinda na yi kaza na kai ta ƙirga ma kanka kai haka Umar ke kuka a cikin gonarsa ya ce ɗan Khassab in kan mutu haka ba ka samu Anas dan Malik biyu shekarun da ya tare da Nabi ya taɓa ce ma annabi anya ina shiga aljanna ko ka ɗoka min garanti ranar kiyama za ka yi birce to Anas kuwa to yanzu mu ina mu ina anas balle kai ka tabbatar kai jahar mu ba kai mu mun tahi ni ban nan da zunubin komi wacce ma to komi yawan zunubin bawa kuma kai kwaɗayin rahamar Allah wurin mutuwa in mutum ya ga alamar mutuwa wanda ciwo na mutuwa to yanzu ana son ka rinjayar da bangare na kwaɗayin rahama akan tsoron azaba ka rinjayar da Allah gafur rahim ne kai ta tabbatar zantar da Allah gafurar rahima to Allah kuma in ya karbe ka haka za ka samu rahamarsa ba a son ka yanke kauna daga rahamar Allah ka ce Allah bai gafarta min ai Allah bai min kaza kuskure ne attafi ashira qaulul mas'ul amma la ya'lam fadar wanda an kai tambaye ta abunda bai sani ba abunda ya kamata ya ce Allahu a'lam bayan mutuwar manzo Allah Mu'adh ya ce Allah wa rasulu saboda annabi na raye malumai sun ce bayan rasul annabi an tambaye ka abunda baka sani ka ce Allahu a'lam wannan shine abun da ya dace al-ishrun jawazu takhsis ba'd an-nas bil ilm duna ba'd ya halatta a kebance waɗansu mutane a ba su wani ilimi ba tare da sashen ba ya halatta malamin ne zai dibi bisa adalci wanga ɗalibi ya kamata ya san waɗanga ma'alumat wanga kuma bai kai wannan matsayi ba sai hidda mai lokaci da rana ya ce ka zo in baka kaza wannan ba bara bara ne ba ba bambanci ne ba ya halatta da annabi ya keɓance mu'azu da wannan kuma ya ci ga ka gaya mu mutane mu'adh ya gayyi saboda tsoron gayya mutu da amana ta ilimi radiyallahu anhu malaika alhadi wal 20 tawadu sallallahu alaihi wasallam kaskantar da kai na manzon Allah akwai kaskantar da kai akwai walakantar da kai mu bamba gaka walakantar da kanka ka kaskantar da kai ka bar kuri da jiji da kai ba an ci ka walakantar da kai ne ba a'a zaka walakantar da kanka ka yi wanka ka yi tsabta ka hau mai kyau ka hau ba shi ne girman kai ba girman kai shi ne rena mutane da ganin kayi kowa shi ne girman kai an tambayi annabi mutum wanda yake da tsabta in ya bici a inna Allah jamil yuhibbul jamal kaga kaskantar da kai yana da ba kai babban mutum ne Allah ya karrama kai ka zo cikin mutane kowa kana iya musafa assalamu alaikum babban minista yadda yake zama da mutane shi ne tawadu'i shi ma in an yi dan Allah annabi ya ce Allah zai ɗaukaka mutum kamar tawadu'i manzon Allah ya gaida yara su ana su ce mammana kiranka annabi an yi wani dan girki girkin gidan talakawa ana ta ce tabar masu tabar ma ce ta tsuwa ta tsuwa annabi yana zama kai annabi yana cire takalma wata rai kariya ba takalma annabi yana cin zagahe wanda matasa ba su koko in kun yi arme dole ku san kimar ba tsaye yana cikin ekonomi ka san gwamnati bai san ekonomi ba shi ma wata dubara ce da iyaye suke da dare a tuka su wannan saboda da sahi ba a ba da karin kumallo kuɗin nan suna wani abu shi gwamnati bai san hikimar nan ba sai ya kai ka ji mutum ya ci shi bai cin kurbu kurbu bai cin bakan miya bismillah Allah ya kawo ka lahiya wata ran ma za ka ce ma madan ta yi hankuri ko babu miya dai a ci haka nan a ci haka nan a lallashi yara rayuwa arme yana karantar da mutum ha dan shi kun kaga iyaye da sun ga mutum ya girma suna yi masa arme duk wanda kun kaga bai da tsari cikin rayuwarsa da an yi mai arme yana tsara kansa arme na sa mutum ya zama mai mutunci kuna ji ko gwabraye to ku niyya kun ji Allah ya kama muku ya rabbal alamin na'am muna ina tawadu li rukubil hima saboda ga annabi ya hau jaki mun ce irin yadda ba mu son hawa tsohuwar mota tsohuwar kai ni zan shiga wa ga ko ai Allah ya ci ai a in babu sai wannan kawai ka hau yanzu a ga babban mutum saman velo yana isuwa kaga mu nan burkina su sun wuce wannan kana ga minister ni can da yana hawa velo to mu nan ka san Niger sai da Allah ya gyara mu yanzu ministin na saman moto inna lillahi wallahi ka mai da kanka baya a ba mai da kanci baya ne ba ka taka da kawa tsohuwar taksi ko ita ce ta zo tsaidata in tausayi ne ka taimaka mai man mun kawo akwai sunnoni da an kaurace musu kun san cewa sunnar manzo Allah shi ya ga dan talla sai ya kirayo shi ya saye kayan kuma ya ce ya yahe mai da kuɗin da kayan dunya shi muraya ta koto ɗaya ne wani yaro cikin bakansa yana neman halal kaga yaro ya tashi da iya debure na sana'a a shajja'a shi kai ta nawa ne gujiyar nan kai ke toya maka eh mamaki toya ina dan samu riba to kawo ta ɗari ya ji daɗi ya to leda ce ta yi da gujiyar ga ɗari nan sunna ce ko alhaji ya je wurin mai aski daɗa ɗari ne ko ya ba da jikka biyar babu can ya doka duk waɗannan abubuwa suna da kyau kwarai amma mutum ya zo ya sayi mata ta ɗari ya hiddo shi kago mai sai mu tsohuwa dole sai ta nemo canji irhamu ba tausaya mana ko ba haka ba tausayi yana da kyau in mutum na da wa to su ma masu saidawa akwai taksiman wanda da ya ga mutum latiza ne kuma ya ga yanayin gajiya wani bai amsa ya babu ko aje kuɗin ku to ya kamata cikin kiliyan su ma in ka ga taksiman na gajiyayye ne sai kai ko ka buje shi da jikabi a ban kwanciyar haka ya kamata mana musa'ada shi taksima idan mai rahama wanda ko foshattin mutane ta faɗi bai danne ta dan ya sa akwai mutanen kwarai masu shiga kuma tausaya balle cikin damana sai an shiga da ni cikin kwanaki akwai ruwa shiga da ba arba'in kita ce ba shiga wanda sai ka shiga in motar ta mutu cikin ruwa a buɗe a hita a bar shi a bashi arba'in kishi subhanallah mu sa tausayi cikin mu'amalar mu sassauta da kaci aka kai tsaya nan nan ya isa a bari in ka nan ya isa hanyar ba ta yi kaga Allah zai iya tausaya ma mu koyi tausayi cikin mu'amalar mu ga manzo Allah yana koya muna tawari sallallahu sallam ya hau jaki مع الإرداف عليكم يا طور يا قوي معاذ أكن جاكي الثانية والعشرون جواز الاسترداف على الداب يا حلت أقوي متون أكن دبا amma mun ce dabbar dole a lura da yanayinta koshinta da rama ba raman ma ce ba wani matsolo ne mako dabba shi ba ta ci da kyau yayi ta bugun jaki da ya buge shi to dai jaki na ƙasa saboda yunwa kuma ya ce sunna ce mu hau mu biyu a wannan cutarwa ne ya ci manzon Allah kosashe ne ba raman me ba dan annabi na kulawa da haƙƙin kowa alaihi salatu wassalam abu na kusan ƙarshe a salisa wal ishirun fadilat mu'az bin jabal falalar mu'az dan jabal arabiya wal ishirun idan sha'ani hadhihi al mas'ala girman waɗannan sha'anin mas'ala to sai kuma lahadi mu tashi babu fadlul tauhid ma yukaffiru min adh insha Allah bayan mun yi sallar isha za mu karanta arba'una hadis bi iznillahi ta'ala wallahu